بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu a yanzu muna yammaci ne na talata wacce ta daidai da shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da hamsin da shida daga cikin jerin giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarka road a nan gaskiya layout a zaria jihar kaduna a najeriya idan yan uwa ba su manta ba ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alkur'ani suratul bakara surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar makka ya tafi madina a matsayin yana mai hijira wannan sura kamar yadda muka yi bayani ta kunshi matsaloli da yawa ta ɗauki wato bayanai da yawa waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi shari'a da abin da ya shafi mu'amala da abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce da abin da ya shafi aka'id da abubuwan da suka shafi wato zamantakewa irin na musulmi da waɗanda suka samu kansu wato ba musulmi ba idan ba manta ba a karatuttuka da suka gabata karatu na wato kasar na ɗari da hamsin da hudu da na da biyar da har ma na da uku muna karatu ƙarƙashin ayoyi da Allah maɗaukacin sarki yake bayyana hukunci game da riba tun daga aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas tun daga kan wannan ayar har zuwa kan aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya faɗin Allah da yake cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mun karanta waɗannan ayoyi gaba ɗaya mun fassara su mun yi bayani da malamai suka yi na hukunce-hukunce waɗanda waɗannan ayoyi suka tattaro suke kunshe da su mun bayyana abubuwan da riba ka iya shiga ciki da abubuwan da riba ba ta iya shiga ciki mun yi bayani game da hukunce-hukuncen abubuwan da suka shafi mu'amala da ma'aikatu da wurare waɗanda suke ta'amuli da riba sa'annan daga ƙarshe mun yi bayani game da munin riba a inda na ambata mana hadisai guda biyu da aka samo daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin farko hadisin Abu Huraira da yace annabi ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai waɗanda suke hallakarwa waɗanda suke hallakarwa daga ciki annabi sai ya ambata akwai aklur riba hadisi na biyu shine hadisin sahabi Jabiru dan Abdullah a inda Jabiru yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsinewa maciyin riba ma'ana la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi da masu rubutu da waɗanda suka yi shaida da waɗanda suka ci gaba ɗaya Allah ya tsine musu albarka daga ƙarshe mun biyo baya da tattauna bayanai game da darussa da za mu amfana da su a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta tun daga aya ta biyar zuwa da tamanin da ɗaya. muna ƙoƙarin tattauna bayanai ne game da fawa'id darussa da ke cikin ayoyi na alkur'ani saboda musulmi su amfana da saƙon da ke cikin alkur'ani kada ya zama karanta alkur'ani kadai musulmi suke kada ya zama fassara ƙur'ani kadai ake ba tare da ana ana ɗebo darussa da ke cikin ayoyi na alkur'ani ana ɓabbakawa a rayuwa ta yau da kullum ba lallai wannan ba ita ce manufar Allah a cikin alkur'ani ba wannan ne ta sa jama'a dukkan ayoyin da muka karanta su da suke tattauna maudu'i guda ɗaya maudu'i ne na riba maudu'i ne na kasuwanci maudu'i ne na aƙida ma'ana ƙur'ani ya zo da bayanai game da mawdu'at da yawa na alkur'ani to dukkan mawdu'in da muka karanta sai muka ga dacewar mu dakatar mu tattaro fawaid da darussa da ke karkashin haka don mu gina musulmi akai kuma mu tarbiyyanci kanmu mu tarbiyyanci musulmi gaba ɗaya akai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu ka shiryar da mu don ba manta ba mun karanta fawa'id da ke cikin waɗannan ayoyi a inda muka ji fa'ida ta farko cewa waɗannan ayoyi suna ɗauke da hukunci game da haramcin ta'amuli da riba a cikin dukkan mu'amala ta dukiya wannan haramci yana kanka kai kaɗai kuma yana kan ku al'umma kuma wannan haramci yana kan dukkan musulmi da dukkan mutanen duniya ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya kamanta waɗanda suke maciya riba da wanda shaidan ya shafa da yadda zai rika tashi ya faɗi faɗi tashi da zai rika a ranar alkiyama wannan yana nuna mana haramcin riba da haramcin ta'amuli da riba kai tsaye mun tafi zuwa ga fa'ida ta biyu a inda muka ji cewa lallai ita riba nau'i uku ce, akwai ribal karbi wacce tafi shahara da ribal jahiliya, sannan akwai ribal fadli, sannan akwai ribal nasi'a. Tusanan mun ji fa'ida ta uku cewa, illar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya asalin haramta riba a cikin zinare da azurfa. shine kasantuwar kuɗaɗe ne ko dukiyoyi ne waɗanda ake ta'amuli da su wurin siye ko siyarwa sannan mun ji cewa yana daga cikin manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta riba a cikin al'asnaful arba'a wato waɗannan nau'in kayan hatsi da ake ta'amuli da su waɗanda nassi ya zo da su ƙarara a cikin hadisi التمر دا الشعير دا الملح دا البر illar manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta riba a cikinsu shine al-iqtiyatu wal iddikhar mun yi waɗannan bayanan duka a karatuttukan da suka gabata dan uwa ka ji ka saurare su mun ji fa'ida ta biyar wato fa'ida ta biyar a inda muka ji cewa hukunci dai ga Allah maɗaukakin sarki yake ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne yake hukunci shi ke halattawa kuma shi ne yake haramtawa babu wani da ya isa ya halatta abin da Allah ya haramta, ba wanda ya isa ya haramta abin da Allah ya halatta, hatta annabawa suna halattawa ne da halattawar Allah, suna haramtawa ne da haramtawar Allah, amma istiklalan su kaɗai a karan kansu, to annabawa ba su da wannan daraja. inda ma daraja ce ta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Fa'ida ta shida mun ji cewa dukkan dukiyar da maciyin riba ya tara kafin ya san hukuncin cin riba, kafin ya san riba haramun ce, to wannan dukiya halal ce a gare shi, ba za a muɓalabance shi da sai ya dawo da ita ba, ina fata mun fahimta. saboda ya tara ta ne qablal ilmi bil hukmi kafin ya san hukuncin cin riba mun buga misalai game da wannan mas'ala a cikin wato kusan misalai kamar guda hudu waɗanda duk mun ambata su a karatun da ya gabata to sa'annan a fa'ida ta bakwai a inda a kanta ne muka kwana a jiya muka karanta ta kuma muka ɗauko bayanai da al'imamul ƙurtubi ya yi a cikin tafsirin shi, fa'idar ita ce, wujubu invaril mu'siri ila mai sarati kama taqaddama wajibi ne a sa'ad da ka ba wani riba, ka ba shi bashi da ruwa sai ka ji wa'azi, to wannan ribar, wannan ruwan da ke saman dukiyar da ka ba shi a matsayin bashi. to ba za ka karɓa ba saboda haramun ne amma asalin kuɗin da ka bashi uwar kuɗin to naka ne to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ya zan wanda ka ba kuɗin bai da kuɗin da zai dawo maka da shi to wajibi ne ka saurara mushi wajibi ne ka jinkirta mushi lallai ne ka ɗaga mushi ƙafa lallai ne ka bari sai ya samu a ƙarƙashin wannan muka tattauna waɗannan matsaloli a jiya waɗanda suke da alaƙa da bashi da wanda ake bi bashi da alƙali mai hukunci da waɗanda suke bi bashi ina fata mun fahimta a yau za mu tashi fa'ida ta takwas inda malam ya ce wa min ha na daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi, anna shaitana ya takhabbatu bani Adama fa yusri'uhu wala ibrata bi qawli man ankara zalika min al-mu'tazilati wa ghayrihim min al-falasifa a cikin wannan ayar na daga cikin darussa da za mu koya da za mu fitar da za mu ɗauka mu ɗabbaka a rayuwarmu a cikin wannan ayoyin da muka karanta za mu fahimci cewa anna shaitana ya takhabbatu bani adama shaidan yana sanya ɗan adam ya shiga cikin wani hali na shirme da hali na fagamniya da hali na rashin natsuwa yana iya ya sumar da shi fa yusri'uhu shaidan na iya ya bige ɗan adam ina fata mun fahimta ina muka fahimci wannan a cikin ayoyin da muka karanta shine inda Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wannan na nuna mana cewa ashe aljani ashe shaidani ashe ifriti yana iya shiga jikin ɗan adam yana iya bige ɗan adam yana iya sa mishi hauka ina fata mun fahimta saboda waɗannan ayoyin wannan ayar na daga cikin abin da take ɗauke da shi wala ibrata bi qawli man ankara zalika min al mu'tazila ba za a lura da maganar waɗanda suka yi inkarin haka ba daga cikin mu'tazilawa dan mu'tazilawa ibtida amma sun yi inkarin aljanu sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ba su yadda da aljanu ba mana ba su yadda akwai wata halitta daban da ɗan adam da mala'ika mai suna aljani ba sai ‘yan kaɗan daga cikin mu'tazilawa wal falasifati da falasifa waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ilimi na falsafa الذين يعتمدون على العقل اعتمادا تاما الذين يقدمون العقل على النقل يقدمون العقل على السمع waɗannan su ne falasifa waɗanda waɗannan gaba ɗaya ma ba su yadda da Allah ba ba su yadda da mala'iku ba ba su yadda da aljanu ba kaɗai abin da suka yadda da shi shine abin da ma yudraku bi alhawasil khamsi abinda ake iya ruskowa da ɗayan ababe guda biyar ɗaya daga cikin sense organs guda biyar ɗanɗano taɓawa gani da ji da sansanawa sai su ce kai ka taɓa taɓa Allah ka taɓa taɓa mala'ika ka taɓa taɓa aljani ka taɓa sansana shi ka taɓa ganin shi ka taɓa jin shi sai su ce to tun da baka taɓa ji ba ƙwaƙwalwa ba zai iya yiwuwa ta ɗauki wannan ba don haka ƙarya ne. To a cikin wannan ayar akwai raddi ga mu'tazilawa waɗanda ba su yadda da aljanu ba wasu daga cikinsu da kuma waɗanda suka yadda da aljanu amma ba su yadda aljanu na iya shiga cikin jikin ɗan adam ba. Ina fata mun fahimta. Waɗannan jama'a diddigar ƙaya ce ta mu'tazilawa waɗanda asali sun yi istimdadin aƙidarsu ne sun tsamo afkar da tunaninsu ne daga falasifa wannan ta kai su ga waɗannan miyagun aƙidu da aka same su da su a cikin musulunci ga su suna da'awar musulunci amma kuma sun yi inkarin abin da nassoshi na alkur'ani da sunna suka tabbatar idan a da a zamun nan baya waɗanda suke inkarin waɗannan al'amura ba jinsinka ba ne, ba ka san su ba, ba ka taɓa ganin su ba, watakila labarinsu kake ji, watakila babu hausawa a cikinsu, to jama'a al'amarin ya sauya, a cikin waɗanda kake tare da su, a cikin waɗanda suke da'awar su musulunci suke bi. a cikin waɗanda suke da'awar malamai ne su akwai waɗanda suka yi inkarin shigan aljani cikin jikin ɗan adam akwai waɗanda suka yi inkarin rukuya a shar'iyya abin haushi da takaici suna da'awar su ahlus sunna ne suna da'awar cewa sunna da salafiyanci suke yi ya kamata kai tambaya wace irin sunna suke yi wani ƙur'ani suke hujja da shi wace sunna suke hujja da ita a cikin alƙur'anin suka tambaye su akwai suratul jinni tambaye su akwai suratul jinni ka tambaye su akwai suratul ahqaf ka tambaye su akwai suratul an'am ka tambayi waɗannan da suke da'awar su ahlus sunna ne su malaman sunna ne su shugabannin ahlus sunna ne amma gashi an kama su da aƙidu na mu'tazilawa dole ne mima al'umma jawabi dole ne a faɗakar da al'umma da'awar kai a sunna ne da'awar kai ɗan salafiya ne bai mai da kai ka zama ahalus sunna ɗan salafiya ba bai mai da kai haka ba da'awa idan aiki bai gasgata ta ba aikin da ita da maganar bush duk ɗaya ne jama'a ina fata jama'a mun fahimta idan a da da baka ana ji a wuraren wa'azi da karantarwa da karatuttuka suke bayyanawa ta kai abin ya wuce iyaka jama'a har rubutu suke suna sarraha aƙidarsu su ne wa malaman sunna raddi don haka bai halatta a shiru ba jama'a da haka idan ka kirkiri wata bid'a tsakanin kai da Allah to za a tafi kai da kai da malami a yi maka nasiha amma idan ka fasa ta a cikin al'umma to a cikin al'umma za a yi maka nasiha in ta kama a yi maka raddi musamman in kai rubutu ya riga ya yaɗu a duniya ko da ka tuba don abul hasanul ash'ari ya tuba amma ina ina shi ya kafa madrasatul ash'ariya don haka za a yi mishi raddi a marhalar shi ta farko ta itizali da marhalar shi ta biyu ta ash'ariyanci in aka zo marhala ta uku sai a yi mishi addu'a a yi mishi fatan alkhairi amma ba zai hana a yi raddin waɗancan matakan da ya taka a matsayi na ɗan bid'a ba a wancan lokacin ko da ya tuba wannan yana daga cikin ƙa'ida da usul na aƙidar ahlus sunna jama'a idan ka taɓa baza wata aƙida to sai an yi raddinta ko da ka tuba idan ka taɓa rubuta wata baƙar aƙida ka yaɗa ko ka tuba sai an yi raddin ita aƙidar ko da ba kai ake wa raddi ba jama'a wannan shine manhajin mu jama'a kuma shine manhajin annabawa ina fata mun fahimta jama'a in ba haka ba Aisha da Hafsa sun tuba ko ba su tuba ba game da abin da ya faru sun tuba amma me yasa Allah ya bada labarin haka a cikin Alkur'ani matan annabi sun tuba ko ba su tuba ba sun tuba a sa'ad da Allah ya kyare su Allah ya ce wa in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha ya nisa annabiyyi in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima wace hikima ta sa Allah ya faɗi waɗannan ayoyin da makamantansu a cikin alkur'ani a lokacin da al'amarin ya faru annabi ba ya je ya zauna da matan shi ba ɗaya bayan ɗaya ya ba su zaɓi wance e to ke ki zaɓa ko ki zaɓi zama da manzan Allah ki samu lada a lahira ko kuma ki zaɓi samun ƙyale-ƙyale da ƙawa da ado na duniya amma ki sani a lahira ba ki da rabo annabi ya ce wa aisha ke kina da karancin shekaru tafi ki shawara da mahaifinki ta ce ni ni na shawara da wani akan zama da kai ta ce aina yanke shawara amma sai da ayoyi suka sauka mistah mistah ibnu asasa wannan sahabi wanda kure ya faru da shi ya shiga cikin masu yayata jitar hadifatul ifki ya tuba ko bai tuba ba me yasa Allah ya hikaito labarin shi a Qur'ani har ya hikaito ga sayyidina Abubakar yana ciyar da shi sai ya janye ciyarwar wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba har zuwa ƙarshen ayar me yasa shine dan a nuna mana in ka taɓa wani kuskure a public a cikin al'umma da ya bazu ya yaɗu to ko ka tuba sai an yi raddin wannan kuskuren jama'a kun fahimta sai an yi raddin wannan bid'ar ina fata mun fahimta wasu malamai ne suka bayyana a waɗannan wato garuruka namu da wannan yanki namu waɗanda wato yanki ne da ake da'awa ta ilimi musamman garin zaria garin zaria ana da'awa cewa zaria birnin ilimi ina jin haka ne sai aka samu wasu sun bayyana da sunan malanta suka bayyana da sunan ahlus sunna suka bayyana da riga ta shugabanci da jagoranci na ahlus sunna to kaga idan wani abu na kure ya faru da su to akwai haɗarin mabiya za su iya kwaikwayonsu su yi riko da abin da suke a kai kun fahimta wannan sai ya buƙatar da dole sai an faɗakar da waɗannan kurakuran saboda kada mabiya su samu kuskure ina fata mun fahimta littafi ne na haɗu da shi jama'a wani malami gashi ba zan faɗi sunan malamin ba amma dai ga littafin kai tsaye wannan littafin yana inkarin shigan aljani cikin jikin ɗan adam kuma yana inkarin arruqyatu shar'iyya to ni abin da na kasa fahimta shin yana raddi ga waɗannan ayoyi ne na alqur'ani yana raddi ne ga waɗancan hadisai na sunna hadisan da suka tabbata a sunna ko ko su imamu ahmad da su ibnu taimiya yake wa raddi kuma yana malami na sunna jama'a wannan mugun kuskure ne a babin aqida abin da yasa na tsaya nake ta dandana akai jama'a ba matsala ce da za a daga kafa a kanta ba matsala ta aqida ba a sassauci akai jama'a ina fata an gane ko ta kan ubanka ta taho to sai dai ka bi ta kan shi ko ya kauce ya bi sunna ko kuma motar sunna ta bi ta kan shi ina fata mun fahimta gashi sunan littafin tambihul mutaghali tambihul mutaghali an ghara'ibi wahidi abdussalami bali kaji sunan littafin wani malami ne gashi almadu'u haka suke kiran shi abi zainab ali ibn abdullah gashi nan gashi nan an mishi lakabi da khatibu tudun jukun zaria wilayatu kaduna nigeria gashi an buga wannan littafi a shekara ta 1432 daidai da 2011 wato na wato shekara ta wato miladiya wannan littafin gashi a cikin mukaddima da sharar fage na wannan littafi akwai wato tauqi'i da acknowledgement wato kamar forwarding kamar ka ce wato sanya albarka na wasu manya-manyan malamai na sunna waɗanda sunansu ya bayyana wallahu a'lamu sun karanta ko ba su karanta ba don wannan na daga cikin ɗabi'ar da ke bayyana ga wasu malamai ɗalibi zai rubuta littafi ya kai musu don su duba don haka in suka ɗan yi tasaffuhi haka aka duba shafi na uku aka duba na ashirin aka duba na hamsin na saba'in aka duba table of content shikenan sai a yi tauƙi'i wannan littafi na da albarka muna wasiya a buga shi a yi kaza a yi kaza wannan kuskure ne a babi na ilimi kuskure ne ba daidai ba ne ga sunayen malaman zan karanta jama'a gaba ɗaya malami na farko a sheikh abubakar al-imam ikara Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi a yadda aka rubuta a jiki an na'ibul awwal lirra'isil am li jama'ati izalatil bid'a wa iqamati sunna wa udu hay'ati kibaril ulama'i wa du'a lil jama'a malami na biyu fadilatu sheikh yusuf muhammad sambar gacikun ra'isu hay'ati kibaril ulama'i wa du'a hafizahu allah wa ra'a khazinu jami'il as-sultan bello kaduna malami na uku fadilatu doktor abdullahi saleh Uthman abdullahi pakistan almudiru al'am liljawami wal masajid wa ubu hay'ati kibari al'ulama alkhadi'a liljama'a hafizahullahu wa ra'a malami na hudu malami na ƙarshe shine sahibul fadila ad-doktor ibrahim jalo muhammad النائب الثاني لرئيس هيئة كبار العلماء والدعاء للجماعة ورئيس فرعها في ولاية ترابا waɗannan malamai gaba ɗaya a yadda sunansu ya bayyana cewa sun duba wannan littafin sun duba wannan littafin jama'a wannan littafin ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka neme shi ka karanta babu abin da ke cikin shi in ba ta'awilat na mu'tazila ta'awilat din da malaman sunna suka yi musu raddi suka gama da su ba malami mai wannan littafin ya je tattaro su ya ɗebo su a jikin sunan littafin kai tsaye yana raddi ne in ma dai kai tsaye ga malam wahidu abdulsalami bali da ya rubuta littattafai guda biyu game da aljanu littafin farko wikayatul insan min aljinni wa shayatin littafi na biyu as-sarimul battar fi tasaddi lisaharatil ashrar in ma dai wannan malami yanayi ma wahidu abdussalam bali ne akan raddin waɗannan littattafai in ma kuma wannan malami wutar hassada ce ta taso mishi yana raddi ne ga wanda ya karantar da ɗaya daga cikin waɗancan littattafai guda biyu da malam wahidu abdussalami bali ya rubuta shine babban malaminmu a shekul alamatul mufassirul muhaddis abi abdurrahman baqiyatu salafis salih الشيخ محمد الأول آدم الألباني لقبا الزكزكي موطنا وبلدا السلفي منهجا إما يني مشر الديني إما كما يني ما مالا منشر الديني ده مالا ألبانيا كرنت ده الصارم البتار أكسوسوا تمانين ده وانا أبو ده تقوص in ma yanayi wahidu abdussalami bali raddi ne wanda na fi ganin hassada ce da yake ma wannan malami namu ta sa ya rubuta wato ya rubuta wannan littafi don ya mishi raddi ya karantar da sarimul battar sai ga to bari ya ciyo kwalan na sama in aka ciyo na sama to na ƙasa ma ya faɗi jama'a kuna fahimta jama'a babu abin da ke cikin wannan littafi sai mu'tazilanci idan ka sha aqida ka koshi daga bakin malaman sunna to zaka fahimci abin da ke cikin wannan littafi tsantsar mu'tazilanci ne inkari ne na aljanu a kaikaice da kuma kai tsaye game da inkari game da shigan aljani cikin jikin dan adam da kuma inkari na arruqyatu shar'iyya ina fata mun fahimta game da raddi game da wannan littafi akwai littattafai da malamai suka rubuta game da tabbatar da aljanu amma kafin nan jama'a bari mu karasa karanta wannan fa'ida malamai suka ce wa qad ja'ati sunnatu bi isbati zalika sunna ta zo da tabbatar da haka ma'ana shigan aljani jikin dan adam tare da imkaniyar a yi magana da shi a tambaye shi ya ba da amsa ina fata an gane a umarce shi da ya fita a musuluntar da shi ko kuma a ce ya fita akwai imkaniyar haka sunna ta tabbatar da wannan wal waqi'u shahidun bihi waqi'i da yadda abubuwa ke faruwa sun tabbatar da haka wa qad qasama abdul qayyim as-sar'a ila qismayn ibnul qayyim ya kasa as-sar'u wato shafar aljani ga dan adam ko bigewar aljani ga ɗan adam shine as-sar'u ibn al-qayyim ya kasa shi kashi biyu al'ula kashi na farko sar'un yudrikuhu al-atibba akwai bigewa da likitoci suna iya ganowa wa yuqirrunahu kuma suna tabbatarwa ba sa jayayya wa yu'alijunahu bima indahum min al-adwiyati kuma suna magance wannan nau'i na bijewa wato da wasu nau'uka na magunguna wanda yake gurinsu ina fata an gane wannan nau'i ba shi da alaka da shafar aljani wannan malamai sun san wannan ibnul qayyim ya tabbatar da wannan to sa'an nau'i na biyu shine sar'un min ash-shaytan bigewa da shaydan shine sababinta wato wane ya fadi ko a bige shi wanda shaidan ne ke sabbabar da haka ya ce wa zalika la ilma lil afibba'i bihi irin wannan nau'i likitoci ba su da ilimi akai likitoci ba su da ilimi akai saboda ilimi ne na wahayi ya zo da ambatan shi don haka duk iliminka ko kai ne daktawa ne ko kai ne daktawa ne matukar ba ka yadda da abin da shari'a ta zo da shi ba to ba ka da ilimi ko miskala zarratin akan wannan ina fata an gane wahayi ne ya zo da shi haske na annabta shi ne ya zo da shi ina fata mun fahimta wala yu'alaju irin wannan nau'i na bigewar aljani ba a magance shi illa bil adwiyati shar'iyya sai da magunguna waɗanda suke na shari'a ne ka qira'atil qur'ani kamar karatun alkur'ani والأدعية النبوية الواردة في ذلك دا الدعوئي ودن دا سكزو دا قبييا هلتا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم jama'a kun ji wannan fa'ida wannan fa'ida tana tabbatar da cewa lallai akwai aljanu akwai wata halitta daban da mala'iku da ‘yan adam wacce ake kiranta da aljanu jam'i mufradi aljani shaidanu jinsi ne na aljanu ina fata mun fahimta wannan gabar tana so ta bayyanar mana da aljanu suna da wato asalin iya kudura na iya shiga cikin jikin mutum su iya bige shi su yi magana a bakin shi da sauransu kamar yadda muka bayyana ina fata mun fahimta na daga cikin dalilai da littattafai da maganganu da malamai suka nakalto ko kuma suka rubuta bari ku ji wata magana da babban malami al-imamu al-allama Muhammad Jamaluddin al-Qasimi a cikin littafin shi tafsirin shi mai suna mahasinut ta'awil mahasinut ta'awil tafsiri ne na alqur'ani a cikin mujalladi na biyu karkashin tafsirin wannan aya da muka karanta ta suratul baqara malam yace gashi a shafi na 264 a cikin mujalladi na biyu mababa'a ta darul hadisi wacce take alqahira ta haƙiƙin wasu malamai biyu Ahmad ibn Ali da wani malami mai suna Hamdi Subhin waɗannan malamai sun yi ta haƙiƙin wannan littafi gashi ina karantowa daga wannan bugu da kaji ta maɓaba'a ta darul hadisi wacce take alƙahira ta ƙasar Masar malamin ya ce ƙala fil kashafi aka ce a cikin tafsirin alkashafu alkashafu tafsiri ne na wani babban malami daga cikin malaman mu'tazilawa wanda ake kiran shi da al-imamu az-zamakhshari shine mai tafsirin al-kashaf tafsiri ne na mu'tazilawa wanda da ya rubuta tafsirin sai da ya yabi kayan shi ya kwarzanta kan shi ya yabi kayan shi ya yaba ya yaba ina fata mun fahimta a cikin wannan tafsiri ya ce wata habbutu shaitani shafar shaidan da ke wa ɗan adam min za'amatil arabi yana daga cikin jita-jita da ta yaɗu a cikin ƙwaƙwalan larabawa za'amat ina fata an gane ma'ana ba shi da asali kenan kai tun daga nan za ka fara hararo ɗanɗanon mu'tazilanci ya ce ya zo'umuna wai suna riya anna shaibana yukhabbitul insana fa yusri'uhu wai larabawa suna riya cewa shaidan na iya shiga cikin jikin mutum ya bige shi wal masu ma'anan almasu a cikin wannan aya ita ce aljunun hauka wa rajulun mamsusun mutumin da aka ce rajulun mamsusun wato mutumin da hauka da tabuwa ta shafe shi zamakshari ya ce wa haza aidan min za'amatihim wannan yana daga cikin jita-jita da rudani da labarai na kunne ya girmi kaka da larabawa suka gadar wa 'ya'yansu da jikokinsu wai suka ce wa annal jinniya ya masuhu fa yahtaliqu aqalahu wai shedan na shafan mutum sai ya kawo rudu a cikin kwakwalwar shi ina fata mun fahimta Malam Jamaluddin Al-Qasimi da ya kawo wannan magana ya ce wa tabi'ahul baydawi fi qawlihi wa huwa ay at-takhabbub wal mas waridun ala ma yaz'umuna ilah ya kawo wani babban malami al-Imam al-Baydawi shi ma wannan malami ya rubuta tafsiri cewa ai ya goyi bayan al-Imam az-Zamakhshari game da cewa shafar shedan ga dan adam wato jita-jita ce irin ta Larabawa malam alkasimi sai ya nakalto wata magana ya ce kalan nasiru filintisaf wani babban malami mai suna an nasir a cikin littafin shi al'intisaf ya faɗi ya ce ma'ana ƙaulil kashafi min za'amatil arabi ay min kadhibatihim wa zakharifihim allati la haqiqata laha jita-jita ƙarairayi waɗanda ba su da asali ba su da tushe balle makama malaci wa hadhal qawlu kaga wannan magana ta zamakshari yace alal haqiqa abisa haqiqa ita ma magana ce wacce take min takhabbubi shaytani bil qadariyyati min za'amatihim wato rudu ne da shaidan ya haifar wa qadariya a cikin kwakwalansu sakamakon riyawa da suka yi cewa aljani bai shiga cikin jikin mutum ya bige shi almarduda wato riyawa wacce take abin korewa abin a mayar musu da martani bi qawati'i shar'i da dalilai yanke waɗanda shari'a ta zo da su al-imamu jamaluddin yace thumma saqa ma warada fi zalika min al-ahadith wal athar daga nan sai ya kwararo hadisai da asarai waɗanda suke tabbatar da shaidan na iya shiga jikin mutum ya bige shi wa qala ba'dahu bayan ya gama kawo waɗannan hadisai sai malamin nan yace wa atiqadus salafi wa ahli sunna أن هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنها waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da asar'u minal jinni hadisai ne waɗanda suke ahlus sunna malaman salaf gaba ɗaya sun haɗu akan lallai suna nan a bisa yadda suke a haƙiƙaninsu kuma suna faruwa kamar yadda shari'a ta bayyana ina fata mun fahimta malin ya ce wa inna mal qadariyatu khusama'ul alaniya ai su qadariya in ka ji suna husuma to abinda suke karewa shine abinda suke iya gani ina fata an gane kenan ba su yi imani da gaibi ba ma'ana su abinda suke gani da shi suka yadda to in ka ji suna husuma suna kare wani abu to suna kare abinda idanunsu ne ke iya gane musu mala ce fala jarama annahum yunkiruna kaseeran mimma yaz'umunahu annahu mukhalifan li qawaidihim yace ko mamaki ba za a yi ba game da waɗannan mu'tazilawa da qadariya idan an ji sun yi inkarin wani abu na shari'a wanda ya ci karo da abin da suke riyawa cewa ƙa'idodi ne na hankali da haka ba za a yi mamaki ba min zalika na daga cikin abin da suke inkari as-sihru ba su yadda da sihiri ba ma'ana ba su yadda akwai sihiri ba da haka mu ahlus sunna mun yadda akwai sihiri amma musulunci ya haramta shi wa khabdatu shaytan sannan ba su yadda cewa ai shaydan yana iya bige dan adam ba wa mu'zamu ahwalil jinni kai ba su yadda da mafi yawancin halaye da abubuwan da shari'a ta tabbatar game da aljanu ba mafi yawanci ba su yadda ba na fata mun fahimta a anguwarmu an taɓa samun wani yana wannan da'awar ce sam bai yadda da aljanu ba sam ai juyin duniya ce ai ƙarya ne kawai sam ƙarya ne ha za a ce aljani ya shiga jikin mutum kai ku je ku bashi paracetamol ba wani aljani ku kai shi asibiti hauka ce kawai ai bai an ba wata rana yana cikin wa'azin na aljani ya bige shi ma'ana sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq sai shi ya bige shi malaman nan dai da yake waraddi su suka dawo suka yi mishi rukuya to wata fitina jama'a wata jarrabawa ita ce sai ya zan mafi yawancin ƴaƴan shi kuma aljanu suna fama da cutar aljanu ma'ana dukan mamsusai ne mamsus mamsusat mamsusun ina fata mun fahimta yana daga cikin illar inkarin abin da ya tabbata a shari'a kenan yana daga cikin illar da da hadisai suka tabbata da ayoyi sai ka ce ka yadda amma nuna maka wasu irin azkar ne da tahsinat za ka yi riko da su Allah ya kare ka ya katange ka in matsalar ta faru wasu irin addu'o'i ne za ka yi dama wannan ka faɗi da ya fi ina fata da mun fahimta da aka gashi nan dai ku je ku karanta inda ya ce wa ƙala shehu sa'aduddin tiftazani fi sharhi maqasid wa bil jumlati fal qawlu bi wujudil mala'ika wal jinni والشياطين ممن عقد عليه إجماع الآراء yace tabbatar da aljanu da mala'iku cewa akwai su da shaidanu wannan yana daga cikin abinda ra'ayoyi na malamai ya haɗu a kai ma'ana kenan ma waɗanda suka fanɗare to kamar ma ka ce ba malamai bane la yu'taddu bi mukhalafatihim na fata mun fahimta malam yace wa nafaqa bihi kalamullahi wa kalamul anbiya maganar Allah da maganganun da aka samo daga annabawa ya tabbatar da akwai aljanu kuma waɗannan halaye da ɗabi'u na aljanu tabbatattu ne ina fata mun fahimta gashi daga ciki na kalto yace qala al-allamatu al-biqa'i ba'da naqlihi ma zakarna wa qad warada kathirun min al-ahadisi عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وورد أنه صلى الله عليه وسلم أخرج, أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة كلب ونحو ذلك وفي كتب الله سبحانه وتعالى المتقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك mana hatta littattafan da Allah ya saukar wa annabawa to akwai bayanai game da tabbatar da haƙa'iq na aljanu da kuma ta'asirin aljanu a jikin mutum sai dai da izinin Allah ina fata mun fahimta je ka karanta littafin Jamaluddin Al-Qasimi gashi Mahasinut Ta'awil zaka ga waɗannan bayanai dalla dalla to sa'annan ga wasu littattafai zan gabatar mana dan uwa ka yi ƙoƙari ka neme su ka mallake su suna da matuƙar muhimmanci musamman wannan mas'alar ta aƙida ce tana da muhimmanci kada kai wasa da ita ga wani littafi da aka tattaro maganganu na babban malami shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani maganganu da ya a cikin littattafan shi game da shaidanu da aljanu da hawatif da kaza da kaza wannan malami malam mashhur ya tattaro wannan littafi wato waɗannan maganganu ya tara su a wannan littafi da ya sanya mishi suna da fatuhul mannan fi jam'i kalami shaykh islam ibn taymiya anil jan fathul mannan في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان قاش بقلم أبي عبيدة مشهور ابن حسن أهل سلمان شي يتترون للتافي تسانا للتافي نبيو شين للتافي babban malami al'allama sharafuddin abul abbas ahmad ibn al-hassan al-shahir ibnu qabil jabal wani almajiri ne daga cikin almajiran ibnu taimiya ina fata mun gane gashi shi ma ya rubuta littafi tahqiqul burhan tahqiqul burhan fi risalati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilal jan ma'ana wannan littafi yana tattauna bayani ne game da shin Allah a sa'ad da ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam shin ya aiko shi ne ga mutane kaɗai banda aljanu ko ko hadda aljanu ma, ma'ana shin aljanu su ma mukallafuna ne kamar yadda mutane suke mukallafuna, jama'a mun gane. Aka rubuto ma wannan malami Ibn Qabil Jabal tambaya sai ya rubuta amsa. akan tabbatar da lallai yadda Allah ya aiko annabi a matsayin annabi cikin mu mu ɗan adam to haka shari'ar shi ta lazumci aljanu ina fata mun fahimta kaga wannan waɗannan littattafai na tabbatar da akwai aljanu sannan ga wani littafi na wani malami shi ma malami ne na wannan zamani a sheikh abu nasr muhammad ibnu abdullahi imam malami ne da ke karantarwa a wata jami'a da ke garin riyadh ga sha rubuta littafi al'idah والتبيين الإيضاح والتبيين لما صح مما لم يصح من الأحاديث والآثار والهواتف في الجن والشياطين الإيضاح والتبيين مما صح وما لم يصح من الأحاديث والآثار والهواتف من الجن والشياطين الشيخ أبي نصر محمد ابن عبد الله الإمام wannan littafi yana da matukar muhimmanci musamman wasu sun zake a babin aljanu kaji kuma ta wani gefe suka yi ta kirkiran hadisan ƙarya da labarai na ƙarya da ƙanzon kurege da dogaro da hadisan ƙarya mawdu'ai munkarai suka yi ta ba da labarai da tarihin aljanu to malam sai ƙoƙarin tattaro maka hadisan da suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba game da aljanu da shaidanu ina fata mun gani to sa'annan ga wani da ɗaɗɗan littafi wanda yake littafi ne mai ban sha'awa kuma littafi ne mai burgewa don asali dalilin rubuta littafin wata tattaunawa ce ta faru tsakanin wasu malamai a majalisun wani bijimin malami game da shin akwai yiwuwar auratayya munakaha baina jinniyin wa insiyatun ko baina insiyin wa jinniyatin shin akwai aure tsakanin aljanu da mutane ko babu yace da tattaunawa ta yi tsawo aka tashi aka zauna aka kawo dalilai aka mana sai ba a tabbatar da abin da yake daidai ba yace sai na ga dacewa na ɗauki alƙalami na na rubuta littafi game da wannan da ma matsaloli da suka shafi aljanu gaba ɗaya ina fata mun gane wannan littafi gashi shine akamul murjan akamul murjan an ko kuma fi ahkamil jan akamul murjan fi ahkamil jan gashi na babban malami a sheikh badruddin ibnu abdullah ابن محمد ابن عبد الله الشبلي الشبلي wanda ya rasu a karni na takwas hijira na da shekara ɗari takwas da sittin da tara a karni na takwas ina fata mun fahimta ɗari bakwai da sittin da tara wannan littafi yana da ban sha'awa don ya tattauna matsaloli da yawa ina fata mun fahimta na daga cikin matsalolin da ya taɓo shine shin a cikin aljanu akwai annabawa akwai manzanni ko an taba aiko cikin aljanu akwai annabi cikin aljanu ko akwai annabi cikin manzanni cikin annab wato cikin annabawa akwai aljanu ko Allah ya taba aiko aljanu ko wani cikin su a matsayin annabi ko manzo ya tattauna wannan matsalar na fata mun gane yaya akwai ne to aje a karanta jama'a an samu wata riwaya daga wani cikin tabi'ai da wasu waɗanda suka ce a cikin a cikin aljanu akwai annabawa ka karanta ibnu jaririn tabari a cikin aljanu suka ce akwai annabawa kuma sun kafa hujja ne da aya a cikin suratul an'am da Allah yake cewa ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya ku aljanu da mutane shin manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba rusulun minkum ya ce ai minkum minal jinni wal insi saboda su ne takaddama zikruhuma da haka ya ce a cikinsu akwai annabawa a cikinsu akwai manzanni ina fata an gane amma wannan maganar jama'a magana ce marjuha magana ce da take da rauni ta fuskar dalili jumhur da mafi yawancin malamai sun tafi akan babu annabawa cikin aljanu babu manzanni cikin aljanu sai dai akwai malamai masu wa'azi a cikinsu da masu gargadi laisa fil jinni rusulun a cikin aljanu babu manzanni sai dai akwai annazaru akwai annazaru akwai annuzuru akwai masu wa'azi akwai masu gargadi karanta ƙarshen suratul ahqafi zaka gane haka Allah ya ce wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولوا إلى قومهم منذرين sai suka koma wa mutanensu al'ummarsu ta aljanu suna wa'azi suna gargadi kaga akwai masu wa'azi cikinsu ko babu haka aka samo riwaya ingantatta daga sahabi abdullahi dan abbas ina fata mun fahimta ka karanta littafin nan za ka ga warware zare da abawa ya tattauna wata matsala a inda ya ambaci hadisin muslim da hadisin da al'imamul bai ya ruwaito a cikin wato a sunan lukubra daga sahabi abdullahi dan mas'ud don haka ina ganin jama'a dacewar ya kamata ba dan taba ko eh ya kamata mu karanta waɗannan hadisan jama'a saboda al'amarin ba na wasa ba ne gashi ya ce fi annal jinna ya tanakahuna wa ya tanasaluna fi annal jinna ma'ana albabul khamis ashar mukallafuna bi ijma'i ahlin nazar albabu sadis ashar fi annahu hal kana fil jinni anbiya qabla bi'sati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun dan tattauna mas'alar sannan fi bayani annal jinna داخلون في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم aljanu sun shiga ƙarƙashin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gani to sannan gashi aka ce albabu tasi ashar fi qira'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqur'ana ala aljinni واجتماعهم بمكة والمدينة أنا wannan babi yana bayani game da annabi ya karanta wa aljanu alqur'ani kuma annabi ya tara aljanu a makka da madina ya yi musu wa'azi na fata an gane annabi ya ma aljanu wa'azi da haka kana malami kai ma wata rana za ka ansa goron gayyatar aljanu gayyatar annabi suka yi na fata an gane a gan an gayyace ka baka ce a'a ba e dole ka je kai addu'a kai zikiri kai rukuya sai ka tafi ka ce a rike ma littafi ina fata an gane annabi yayi musu wa'azi bar ka ji hadisi malam yace rawa muslimun wa abu dawuda an alqamata qala qultu li ibn mas'ud hal صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن أحد منكم شن النبي يا تفي دا وانا او النندري دا يتفي ما الجنوة أزي يا تفي دا واني قال سي ابن مسعود يتي ما صحبه منا أحد با وان دا يتفي دا شي ولكننا كنا مع رسول الله ai yadda al'amarin ya faru wata rana mun kasance tare da manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama za ta lailatin a wani dare, fafaƙadinahu sai muka rasa manzon Allah, muka neme shi sama da ƙasa ɓat-ɓat-ɓat muka rasa shi ba mu gan shi ba, faltamasnahu sai muka nemi manzon Allah fil audiyati wa shi'abi. a lungu da saƙo muka ba zama muna ta neman manzon Allah ina annabi ya shiga kun gane faƙulna sai Musa habbai muka ce ustufira ta iya yiwa ko an ɗauke shi ne ma'ana kamar yadda aka ɗauke annabi Isa ko ya tafi ɗauko saƙo ne gurin Allah an gane awuktila ko kuma an kama shi ne an kashe shi mu ba mu sani ba ina fata mun fahimta kaga tun da sahabbai na da wannan tunanin ma'ana an nemi malami ba a gan shi ba ta iya yiwa wasu 'yan ta'adda sun tare shi sun kama ko sun kashe ko sun yi ko sun ina fata an gane sahabbai sai suka yi wannan tunanin to ko kaza ne ko kaza an gane fabitna bi sharri lailatin bata biha qaumun sai muka kwana a wani dare dare mafi sharri sama da daren da wasu suka taba kwana a cikin irin shi ma'ana duk wani dare mafi sharri da wasu suka kwana a cikin shi namu ya fi nasu saboda mun nemi manzon Allah ba mu gan shi ba ina fata an gane falamma asbahana da muka wayi gari iz huwa ja'a min qibali harra sai ga annabi ya taho ta wata hanya da ake kira harra faƙulna ya rasulallah sai muka ce ya manzon Allah iftaqadnaka mun rasa ka fatalabnaka sai muka neme ka falam najidka sai ba mu same ka ba fabitna bi sharri lailatin bata biha qaumun sai muka wayi gari wato muka muka kwana a wani irin dare mafi sharri sama da daren da duk wasu mutane suke kwana cikin shi mafi sharri qala sai annabi ya ce atani da'il jinni wani daga cikin masu da'awa masu kira masu wa'azi cikin aljanu ya zo mini fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'tu alaihimul qur'ana sai na karanta musu alqur'ani kana malami wallahi ka shirya ina fata mun gane ka shirya ina fata mun fahimta kada ya zama wa'azi kawai ka iya ka ce ga wasu aljanu can sun taru a kwarin ɗan goma za ka je kai musu wa'azi ya ka ce to mu tafi na fata an gane mu tafi ga wasu a fari can a saman tsauni da ke sabon gari sai ka ce mu tafi ka tafi mu je a yi wa'azi na fata an fahimta kar ka ji tsoro ka ji tsoron Allah kun da ji da ya zo sai suka tafi annabi ya karanta musu alkur'ani qala fantalaka bina abdullahi dan mas'ud yace sai manzon Allah ya taho da mu fa arana asarahum wa asara niranihim sai annabi ya zo da mu inda aka yi wa'azin an gane ya nuna mana wuraren da suka zauna asarahum wa niranahum ya nuna mana tukwanansu da murahansu da abubuwan da suka yi girki ma'ana an yi wa'azin ƙasa kenan ina fata an gane can wani ya kafa tanti can can wani ya kafa dan tsiren shi can can wani ya shimfiɗa buhu ina fata an gane fa arana asarahum wa niranahum annabi ya nuna mana wuraren nan nasu fasa'aluhu zada bayan annabi ya gama musu wa'azi waɗannan aljanu sai suka yi tambaya kaji aljanu ma na tambaya in an yi wa'azi suka tambayi annabi faƙala mana suka tambaye shi menene abincinmu mu aljanu musulmi abincin da ya halatta mu rika ta'amuli da shi ba na haramun ba faƙala sai annabi ya ce lakum kulli lakum kullu azmin zukira smullahi alaihi duk wani ƙashi da aka ambaci sunan Allah to wannan shine abincinku ina fata an gane za ku gane an ambaci sunan Allah ne idan kuka ɗauka ya ka'ufi aidikum au fara ma ya kunu lahaman. Kuna ɗauka sai ku ga tsoka ta cika a jikin wannan ƙashi, wannan nama, ina wannan abin nan, ina fata mun fahimta. Wannan karatun fa jama'a shine na manzon Allah, duk duniya babu ba wanda ya san wannan karatun in ba daga bakin manzon Allah ba. Diddigirinka ko kai ne da kaza ko ka iya kaza kai ne farfesa ko farfesu ne kai baka da wannan karatun sai a gurin manzon Allah dan abu ne da la yudraku bil aqli inna ma yudraku bil wahyi na fata mun fahimta وكل بعرة عرف على وكل بعرة علف لدوابكم دكان kashi na dabbobin mutane to shine abincin dabbobinku jama'a kun gane dan haka annabi sai waiwayo bangaren mutane ya bangar ya waiwayo bangaren sahabban shi da al'umma fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace fala tastanju bihima don haka ku musulmi kada ku katsa kashi kada ku yi tsarki da waɗannan abubuwa guda biyu kun tuna a hadisi annabi naha an yastanjiya bi afmin aw rawfin annabi ya hana a katsa kashi ko ai istinja'i da kashi ko kuma da rauf ar-rauf turofo ko turofo busasshen kashi ina fata mun fahimta shine annabi ya ce fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum ai abincin ƴan uwanku ne aljanu ina fata mun fahimta to kaji wannan hadisi riwayar muslim a riwayar baihaqi a cikin ad-dalailun nubuwa a dazuna ce sunanul kubra kuskure dai jama'a dalailun nubuwa ne ina fata mun fahimta a cikin wannan riwaya an tabbatar da cewa annabi ya tafi da abdullahi ɗan mas'ud wannan wa'azin da ibnu mas'ud aka tafi ina fata mun gane gayyata ce ta zo annabi ya duba cikin sahabbai ce jama'a an aiko mana da gayyata suwaye za su tafi cikin sahabbai ba wanda ya ɗaga hannu sai ibnu mas'udin kun san dama ya saba wannan an cewa zai karanta ƙur'ani a gaban ka'aba a gaban mushirikan ƙuraishawa waɗannan manya-manyan kafirai su abu jahal suwaye suwaye aka rasa wanda zai je karanta alƙur'ani sai ya ɗaga hannu yana daga can bayan mutane dama aka ce mutum ne gajere na haif siriri annabi ya hangi hannun shi can sama yana ɗaga hannu a tura shi shi zai je annabi ya ce tafi ka karanta musu ƙur'ani ya tafi je ya karanta yana cikin karatu waɗannan mushrikai suka ji ma'ana yau kuma abin ma ya zama wato rashin kunya har a gaban mu za a zo a yi qur'ani da suka kama shi da duka sai da ya suma aka ɗauko shi aka aje shi a gaban manzon Allah da ya farfado annabi sai ya murmushi sai ya dariya ina fata an gane wa zai koma ya ce shi ne wannan murmushi da annabi ya yi fassara shi ita ce abu jahal da ya dake shi to ibn mas'ud shi ne zai zama ajalin shi don haka ta faru a gazuwatu badirin lokacin da aka gama yakin badar sahabbai suka shiga cikin katila badirin ana binciken suwa aka kashe suwa aka kashe can sai ibn mas'ud ya haɗu da abu jahal ya yi jina-jina yana kwance cikin jini shi kenan sai ya matsa kusa da shi yanzu kaga za a yi ramuwa kenan ko intikami ta ma sahabbai ba haka suke ba sahabbai kwaɗayin alkhairi suke wa kansu da ‘yan uwansu idan kaga ka zama yadda ka zama to ba a san ran sahabbai ba ne ba sa fatan dan wane ya ɓata yana zuwa sai ya tsaya a gaban Abu Jahal ya ce kai ba za ka ce la ilaha illallah ba ya nemi shi tallan musulunci sai ya kawar da kai shikenan sai ya tsalle ya dira a kan shi shikenan ya zama shine ajalin shi ka ji fassarar murmushin manzon Allah rasulun bi ghairil wahyi la yatasarrafu manzon Allah kenan jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun dai ji annabi ya ce wa sahabbai da wa za mu tafi ma aljanu wa'azi ibn mas'ud ya ce da shi za a tafi shi kenan suka tafi ana zuwa wani guri annabi sai ya ja layi ya ce to kaga wannan layin e to kakka fita daga ciki e zauna nan kakka je ko ina ko me kai ya faru ka tsaya a nan gurin annabi ya wuce ya bar shi a nan yana zaune ya ce sai ya ji wata hayaniya da wata hargowa da wani irin bauba da ta shuci ya ce kamar zan bar gurin sai na tuna fa annabi ya ce kan na bar wurin yace bayan wannan hayaniya ta wuce annabi ya dawo sai na bashi labarin abin da na ji annabi ya ce da ka bar gurin da wani abu ya faru da kai da ba ruwana na fata mun gani ma'ana ta ana wa'azi wasu 'yan ta'adda suka tada hayaniya ka sa akwai wannan hata a cikin aljanu akwai wannan jama'a duk irin da kake gani a mutane akwai su a cikin aljanu hanna minna salihuna wa minna duna zalika kunna fara'iqa ɗariƙu ne mu in ji aljanu iri-iri akwai kaza akwai 'yan ɗariƙa akwai 'yan shi'a 'yan ɗariƙa ƙadiriya tijjaniya akwai ahlus-sunna 'yan izala akwai salafiya akwai ƙadariya mu'tazila kiristoci yahudawa majusawa kunna fara'iqa qidada a cikin aljanu duka akwai su Rashin ta ana wa'azi wasu sun tada hayaniya ba su yadda ba ina fata an gane to Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ka je ka karanta wannan littafi za ka sha mamaki ina fata mun gane akamul murjan fi ahkamil jan to yanzu tsakani da Allah jama'a shin waɗannan littattafan da waɗannan malaman suka rubuta da ma dubunnansu waɗanda ba mu binciko ba saboda gaggawa shin wannan malami su yake wa raddi ko ko hadisan ko ko yaya al'amarin yake ku tuna da maganar da ta sa muka faɗaɗa akan wannan jama'a ba ma cewa waɗanda suke rukuya albid'iyya dan akwai masu rukuya ta 'yan bid'a ba mu cewa daidai suke akai amma kuma ba daidai bane don wane ya tafi ya yi wani kuskure a cikin abin da yake daidai gaba ɗaya ka rusa daidai ɗin ba daidai ba ne wannan sai ka ce kaza ba daidai ba ne amma kaza shi ne daidai wannan shi ne manhaji na ahalus sunna rukuya daidai ne sai wasu suka ƙagi bid'a to ba daidai ba ne ka ce gaba ɗaya rukuya haramun ce sai ka ce ita wannan bid'a ce ba daidai ba ce don akwai masu amfani da aljanu suna cire aljanu to kaga wannan bid'a ne wannan ba daidai bane ina fata mun fahimta don haka a sa'ad da muke cewa ana rukuya aljani na kaza baya nufin muna tabbatar da waɗancan abubuwa na shirkiyat da bid'iyyat baya nufin haka ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace jama'a kun fahimci wannan fa'ida ta takwas a cikin wannan aya الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الفائدة التاسعة فائدة تترى وفيها أتكن ودنن آيوي أكوي تذكير بيوم القيامة أكوي تناتر دا الأمة قبادا أتناتر دا سولاهرة a tunatar da su alkiyama wa ma fiha min ahwalin wa mawaqifa khatira a tunatar da al'umma bala'o'i da ke lahira wa mawaqifa khatira da wasu matsaye masu hadarin gaske wa hisabin daqiq a cikin waɗannan ayoyi akwai tunatar da musulmi binciken aiki na keke da keke sai an bi aikinka ɗaya bayan ɗaya sai an bincike ka summa sauqun ila aljannati aw ila an-nar daga nan sai a kora ka ka tafi aljanna ko ka tafi wuta Allah ka kai mu aljanna lalle waɗannan ayoyi sun karantar da mu wato lalle a rika wa'azi a rika fadakar da al'umma game da alqiyama a rika tunatar da su lahira su rika aikata abubuwan da zai rika tunatar da su lahira su kusanci Allah madaukakin sarki su cika lokutansu da ayyukan alkhairi saboda kada su yi nadama a ranar alkiyama kadeji wannan lallai ne hatta yatta nas har mutane su wa'azantu su zama mutanen kirki wa yasta'iddu lil qiyami wa yasta'iddu li liqa'i rabbihim fi dhalika al-yawm su yi tattali na ayyukan da za su haɗu da ubangijinsu a wannan rana lallai ne a rika ma musulmi wa'azi akan ranar alkiyama lalle a tunatar da musulmi game da tashin alkiyama ina muka fahimci wannan fa'idar jama'a shine a ayar ƙarshe a karatun da Allah ya ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku tsoraci wata rana ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah ya ku musulmi ku tsoraci wannan ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah ita ce ranar alkiyama summa tuwaffa kullu nafsin daga nan sai a cika ma kowace rai ma kasabat abin da ta aikata a duniya min khairin aw sharrin wa hum la yuzlamun ba za a zalunci bayi ba lalle a tunatar da mutane ranar alkiyama lalle ne a tunatar da su a nuna musu alkiyaman nan gaskiya ce kana malami ka rika tara ɗalibanka kana yi musu wa'azi kana tunatar da su alkiyama a matsayinka na uba ka zaunar da iyalinka da ‘ya'yanka wa man talzamuka na faƙatuhu da wanda ciyarwar shi da kula da tarbiyyar shi take a wuyanka ka rika zaunar da su kana tunatar da su alkiyama a matsayinka na shugaba waɗanda suke ƙarƙashinka ka rika zaunar da su kana tunatar da su alkiyama haka muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi annabi duk wani sababi da zai kusantar da bayi ya tunatar da su lahira annabi yana yi annabi a cikin hadisi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarci kabari fa innaha tuzakkirukum al-akhirah saboda za ta rika tunatar da ku lahira a cikin hadisi annabi yace aksiru min zikri hazimil ladzat aksiru min zikri hadimil ladzat ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi ita ce mutuwa kana cikin mulki kana cikin daula kana cikin arziki kana cikin holewa shikenan wannan mutuwa sai ta zo maka ta zo maka babu izina ta zo maka ba sanarwa ta tafi lahira da kai ba za ta kalli wane da wane ba ba za ta kalli ba za ta tausaya wa 'ya na kada ta ɗauki uwa ba, ba za ta tausaya wa uwa na kada ta ɗauki ‘ya ba, ba za ta tausaya wa uba na kada ta ɗauki ɗa ba, ba za ta tausaya wa ɗa na kada ta ɗauki uba ba. Idan mutuwa ta zo jama'a, idan ajalinka ya zo, to mutuwa za ka yi, la yasta'khiru na sa'atan wa la yastaqdimun. Ba za a jinkirta ba, ba za a ƙara ba, don haka lallai jama'a mu rika wa'azantar da kanmu game da alkiyama lallai ne kana malami ka rika fadakar da almajiranka da ɗalibanka ka kusantar da su da zukatansu da lahira ka rika musu wa'azi ka zaburar da su game da tattalin lahira kana mai gida ka rika yi wa iyalinka ka tara matanka da 'ya'yanka ka rika musu wa'azi ‘yan uwanka ka rika musu wa'azi ka tunatar da su lahira, iyayenka ka zaunar da su ka rika musu wa'azi. A yanzu da kake jina ya kai ɗan uwa, ka taɓa yi wa iyayenka wa'azi a matsayinka na mai da'awa, a matsayinka na malami, a matsayinka na ɗalibin ilimi, ka yi masu wana wa'azi, an gayyace ka can ka gabatar da lakca, ka yi samina, ka yi paper presentation, ka yi kaza amma ka taɓa ma iyalinka wa'azi a gida ka taɓa ma iyayenka ka taɓa ma ‘ya'yanka jama'a haka muka ga malam albani yana tara mu yana mana mu a makarantar mu ta darul hadith kuma haka muka ga yake ma al'umma gaba ɗaya ka je ka nemi lakcocin da albani ya game da tashin alkiyama Allah ya gafarta mushi ba da jimawa ba akwai taro da aka yi a makaranta wani na jin haushin wani to wani eto kowa ya shirya kowa ya faɗi matsalolin shi ya karanta mana hadisai ya yi kaza ya kaza ce to kowa ya yi ƙoƙari ya yafe wa junan shi ka yi ƙoƙari ka kawar da kai daga kaza daga kaza saboda mai jama'a saboda baka san yaushe ne mutuwa za ta zo ba za ka gama hayaniya da mutum ka juya ka tafi ka faɗi ka mutu ko ya faɗi ya mutu ko duka ku tafi lahira jama'a mu zama masu yafe wa juna mu zama masu yi ma juna uzuri mu zama masu gargaɗin juna mu zama masu faɗakar da juna amma jama'a wallahi mutane sun shantake game da duniya an gafala game da lahira ba za ka fahimci haka ba sai ka kalli al'umma ta musulunci a ja maganar waɗanda ba musulmi ba tukuna a yanzu ɗakin taron nan yadda muka taru idan ka bi wannan titin da yamma a can idan ka tafi sabon gari wuraren gidan fata ka je ka ga gidan dambe cincirin da matasa da mutane da za ka gani mutanenmu ne musulmi ne mafi yawa kashi casa'in da tara cikin ɗari musulmi ne ka je filin ƙwallo za ka ga matasa ne Allah ya ba shi lafiya amma ya tafi yana buga bol ƙalubalen da ke gaban shi a rayuwa ba wannan ya dame shi ba bai ma san wannan ƙalubalen ba ƙalubale na ilimi ƙalubale na addini kai ƙalubalen mutuwa kaɗai ya isa ka waiwayi rayuwarka ƙalubalen lahira ya isa ka waiwayi rayuwarka ka cika lokutanka da ayyukan da za su amfane ka in za a baka shekaru dubu ba za ka iya gama manufofin da kake da su a rayuwa ba to kenan a waɗannan shekarun sittuna au saba'una in ma ka kai ba za ka yi ƙoƙari ka ci moriyar rayuwarka ba jama'a mu kalli rayuwar wannan malami namu malam albani shekarun shi nawa a duniya bai kai shekara sittin ba ya rasu kai shekarun ka nawa me ka tsina nawa addini me ka gabatar wa musulunci wace gudunmawa ka bai wa addini me ka kawo wa al'ummarka na ci gaba amma ka kalli rayuwar wannan bawan Allah shekaru nawa ya a duniya ka kalli waɗannan developmental project ɗin da ya ɗauko Allah kaɗai ya san da ya yi tsawon rai shekara goma nan gaba da me zai biyo baya aikin mutum guda jama'a da taimakon Allah ba gwamnati ba ba wani ɗan siyasa ba ba wani attajiri ba ba wani mai ma'aikacin gwamnati ba ɗan uwa musulmi ka dawo cikin tetayinka kai nazari game da rayuwarka me za ka gabatarwa da al'ummarka kada kai da na sanin rayuwarka a lokacin da ba ta da amfani to sa'annan jama'a ɗalibai da almajiran malamai ku ji tsoron Allah ɗalibai da almajiran malamai ku ji tsoron Allah malaman da suke kwanciya suna mutuwa su bar mata da ‘ya'ya tsakani da Allah ku ɗaliban waɗannan malaman kuna tsayuwa da abin da ya dace na kula da tarbiyya da ɗora su akan manhaji na ubansu na malaminsu na mazajensu bayan waɗannan malaman naku sun mutu zan fito ƙarar jama'a zan bayyana ‘ya'yan marigayi malam abubakar ikar da iyalin shi tsakani da Allah ku malamai na izala abokan ubansu akwai wani abu da kuka gabatar na kuga kun tarbiyyanci ‘ya'yan shi akan manufofin shi manufofin abokinku manufofin malami kamar malam abubakar imam ikara ɗalibai ku ji tsoron Allah malami na kwantawa ya rasu zai ƙare rayuwar shi yana karantar da ku yana tarbiyyar ku yana ɗora ku akan daidai yana haskaka muku rayuwa idan ya kwanta ya mutu kuka bar iyalin shi da 'ya'yan shi suka fandare wa manhajin shi wallahi kun ci amanar shi a wannan tebur ɗin a wannan gurin malam albani ke faɗin waɗannan maganganu ɗaliban malamai ku ji tsoron Allah matan malamai ku ji tsoron Allah mijinki ya kwanta ya rasu tsakaninki da Allah kina da manufar ki tarbiyyanci ‘ya'yanki da kika haifa da shi a bisa manufar shi Allahu akbar daga bana daga bana to kun ji akwai ƴaƴan malam Abubakar Imam Ikare biyu a bangaren primary wannan fadakarwa ce mai muhimmanci saboda kalubale ne ba faɗi ne na suka ba kalubale ne in ba a yi sai a yi ina fata mun fahimta an fara biya musu kuɗin makaranta daga bana an fara biya daga bana an fahimta jama'a daga bana an fahimta e kungiyar izala an fara biya daga bana mun fahimta ai ta e matan malamai ku ji tsoron Allah shin babu yanzu babu mata ne babu uwaye mata irin uwa irin ta Imamu Ahmad ibn Hanbal mijinki ya kwanta ya rasu ki haƙura da aure ki tarbiyyanci ɗanki akan manufar uban shi sai dai ki tafi ki aure kin watsar da ƴaƴan ko su lalace ko oho ko su zama mutanen kirki oho wannan shine bala'in da ya faru a duniya a tarihi wanda duniya tarihinta ba zai taɓa mantawa da shi ba a tarihin duniya ba za a taɓa mantawa da al-imamu abul hasan al-ash'ari ba mahaifin shi malami ne na sunna malami ne a sunna ya kwanta ya rasu ya kwanta ya rasu sai wani ɗan bid'a ya lallabo ya auri uwar shi ya rike ɗan a matsayin agola a gidan shi ya tarbiyance shi akan aƙida ta mu'tazilawa a haka ya tashi akan ta kusan shekaru arba'in na rayuwar shi akan bakar aƙida ta itizali Allah ya mishi gamdakatar ya barta sai aka kuma fadawa wani ramin shine aƙida ta ash'ariyya wanda ta yaɗu a duniya yaɗuwa kamar wutar dare sai da ya shekaru daga baya Allah ya taimake shi ya dawo cikin ahlus sunna amma duk da haka waɗannan shekaru da ya a cikin bid'a suna ta'asirin suna bayyana a rayuwar shi me ya sababar da wannan matan malamai mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ƴaƴan malamai ku ji tsoron Allah mahaifinka malami ne tsakaninka da Allah kana ƙoƙarin bin tafarki da tsari da ya bi shin kana kokarin ka ɗauko manufa da aƙida irin tashi don ba ɓatacce ba ne a wannan gaban nake so ƙarar na nasiha kai tsaye ga 'ya'ya da matan malam albani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu kai tsaye nasiha ce gare su su ji tsoron Allah su sani duk abin da za su yi mai kyau ko mara kyau yana da alaka da mutuncin mijinsu yana kwance a ƙarƙashin kabari duk abin da suka yi nagar za a ce ba mamaki ai dama matan malam ne duk abin da suka yi wanda yake ba daidai ba to wannan cin mutuncin shi ne kuma cin mutuncin da'awar shi ne ‘ya'ya ku ji tsoron Allah sannan al'umma da almajirai gaba ɗaya kuma ku ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace zan yi amfani da wannan dama zan jawo mana wasu ayoyi waɗanda suke faɗakar da mu game da alkiyama suke tunatar da musulmi da zaburar da musulmi game da tattali don alkiyama gudun kada kai da na sani Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin suratu Ibrahim Allah yana cewa wala tahsabanna Allah غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Allah ce kada ka yi tsammanin ta alala da Allah ya yi wa azzalumai ya gafala ne ya manta da su ne a'a jinkiri yake musu zuwa ga wata rana wata rana ce ita ce ranar alkiyama yawman turja'una fihi ila Allah يوما ترجعون فيه إلى الله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار رانر دا إدا نزاس ككته رانر دا إدو زي رينا فاتا انجباهوشي مهطعين مقنعي رؤوسهم سنشروا sun sadda kai ƙasa layar taddu ilaihim farfuhum idanunsu sun kakkafe saboda bala'in tashin alkiyama wa afidatuhum hawa zukatansu na cike da firgici da razana da tsoro Allah ce wa anzirin nasa kai ma mutane wa'azi kai musu gargadi yawma ya'tihimul azabu kai musu wa'azin wata rana da azaba za ta zo musu, yawman turja'una fihi ilallah, wa an zirin nasa yau ma ya azab, ka gargaɗi mutane game da ranar da azaba za ta zo musu, sai ya ƙulun zalamu waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci, a zulmu bi ma'anar shirki wal kufur, suka yi kafirci suka yi shirka suka yi zalunci. sai ka ji suna faɗi suna cewa sai ƙulu lazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin karibin ya Allah a ɗan saurara mana a ɗan jinkirta mana a tsagaita mana na ɗan wani lokaci a ɗan mai da mu duniya nujibi da awataka Allah za mu amsa kiranka wallahi Allah za mu karɓa za mu amsa wa annabawa wa nattabi'ir rusul za mu bi su za mu musu biyayya Allah ya ce a walam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal shin ba ku ne kuke rantsuwa ba a duniya min qablu ai min qabli maji'ikum kuna rantsuwa a duniya ma lakum min zawal kuna cewa muna nan a duniya ba inda zamu je wa sakantum fi masakinil ladhina zalamu anfusakum kuka zo na a waɗannan gidaje da kuka yi ta zaluntar kanku gida na duniya kuka yi ta zaluntar kanku ta hanyar saba wa Allah wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal waɗannan ayoyin jama'a suna nuna maka kai musulmi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron wannan rana ta alkiyama ka sani za a mai da kai zuwa ga Allah in baka yi imani ba to za ka maimaita irin abin da waɗannan suka faɗi akhirna ila ajalin qaribin za ka yi fargar jaji na fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace Allah maɗaukakin sarki yana faɗi har wayo a cikin suratul mu'minuna Allah yana cewa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu ya dukufa da neman duniya ya gafala game da lahira bai aiki don tattalin lahira har mutuwa ta zo sai ka yana cewa rabbir ji'un rabbir ji'un ya ubangiji a mai da ni duniya a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu tabbas nan la'alla tabbas ce tabbas zan aikata nagari cikin ɗan lokaci da za a bani dama a duniya Allah a maida ni zan tuba zan gyara zan bi manzo zan karanta Qur'ani zan yi gaskiya zan tsaya wa gaskiya zan yi zan yi zan yi yace a maida shi duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah sai ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha magana ta yake faɗi da batar baka magana da aiki ba zai gazgata ta ba a wata aya Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu da an dawo da su duniya kafirci za su koma ma ba za su yi imani ba kaga sun ga wuta ko to Allah ya ce da zai mai da su duniya la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun ƙarya suke tun yanzu wallahi kan kai da na sani ka koma ka yi aiki nagari ka yi ma kanka tattali na yawman turja'u na fihi ilallah Allah maɗaukacin sarki ce inna ha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna idan aka ɗauki ransu kan su tafi lahira kan ata da su akwai wata rayuwa hayatun barzakhiyya hayatun baina ad-dunya wal akhirah Allah ce fa idza nufikha fi suri idan akai busa a kaho alkiyama ta tsayu kenan fala ansaba bainahum yawma idhin babu wata dangantaka ni ne wane ɗan wane a wannan rana a tsakaninsu babu babu dangantakar da za ta yi amfani wala ya ta sa'alun kuma ba za su tambayi juna ba wani kai dan san mun mana wani dan taimake ni mana na haure ba wannan tambayar wala ya ta sa'alun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna Allah ka sa mu cikin su wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihuna Allah kada ka sa mu daga cikin waɗannan Allah sai ya musu tambaya tambaya ba ta buƙatar amsa ba tambaya ta ƙasƙanci da wulaƙanci alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukazzibuna qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ya Allah wallahi kaddara ce haka zaka ji suna cewa kaddara ce wa kunna qauman dallina Allah sai ce ka lakhfa'u fiha kun shiru ai musu tsawa wala tukallimuna kada wanda ya sake jawabi ikhsa'u fiha wala tukallimun Allah sai ce innahu ay yadda al'amarin ya faru shine kana fariqun min ibadi wasu aka samu cikin bayina masu wa'azi masu gargadi annabawa da malamai magada annabawa kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin suna addu'a suna aiki nagari suna neman gafarar Allah suna tawassuli kuɗin nan fattakhaztumuhum sikhriyan sai kuka rika yi musu isgilanci kuka rika musu isgilanci kuna musu izdira'i kuna kyarar su kuna hantarar su fattakhaztumuhum sikhriyan hatta an saukum zikiri har wannan izgilanci da kyara ya mantar da ku ambato na inji Allah wa kuntum minhum tabhakun kuka rika musu dariya inni jazaituhumul yawma bima sabaru a yau din nan ni zan ma waɗancan sakamako kyakkyawa saboda haƙuri da suka yi da jajircewa Allah ka haƙurtar da mu Allah ka ba mu sabati da istiqama annahum humul faizuna su ne masu rabauta da shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna waɗannan ayoyin suna nuna mana waɗannan za su yi nadama a ranar alkiyama ka bi alkur'ani za ka ga akwai ayoyi da yawa makamantan waɗannan ka karanta suratu saba'i Allah ya ce wa qalu a idza balalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون إنا ما دي ذاك قسأد مجرمي ناكسوا رؤوسهم سنسد كنسو على من كسكنشي دا ولاكنشي يا ساميس أرانر القيامة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ميسكي تيوى ربنا absarna ya ubangiji a kalle mu ya Allah a dube mu Allah a kalle mu Allah ma gaba ɗaya ya kawar da kai gaba ɗaya bai kallon su wala yanzuru ilaihim sai ce rabbana absarna ya Allah a kalle mu wa sami'na Allah a saurare mu Allah a ji maganar da zamu wa sami'na farji'na ya Allah a maida mu duniya kaga kamar yadda suka faɗi a can da can farji'na a mai da mu duniya in aka mai da mu na amal salihan zami na aiki na gari inna muqinuna wallahi ya Allah mun ga yaqini tabbas gaskiya ne in mun koma za mu tuba Allah ka raba mu da dana sani irin wannan ka karanta cikin wato asalin suratul hadid da Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أسأد منافقي مزاد ماتا za su ce da masu imani unzuruna ku ɗan saurara mana mana na kata bismin nurikun mu ɗan haskaku mu ɗan samu mu ɗan tsakuro daga cikin haskenku kila sai a ce da su irji'u wara'akum ku koma baya mana ma'ana ku koma duniya ku yo aiki na gar a can ake yi faltami sunura ku je ku samo haske sai su ɗauka da gaske ne sai su juya Allah ce faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahma wa zahiru min qibalihi al'azab sai a sanya wata katanga wani soro kai ka san soro ko a duniya yana da kauri ko ko kai ihu ba za a ji ba ko sai a sanya wata katanga mai ƙarfi irin ta lahira sai a datse nan ma a datse can gaba rahama in ka tafi ka wuce siradi aljanna baya kuma ƙasa to azaba ne Allah ka kiyaye waɗannan kafirai sai su ɗora faɗin suna kiran muminai yunadunahum alam na kuma akum ya wane ya ku muminai ya ku ahlus sunna shin ba tare muke da ku a duniya ba mu yi sallah da ku mu yi jihadi mu je wa'azi mu yi kaza mu je tafsiri mu tashi ba tare muke ba qalu bala sai su ce i a zahiri a duniya tare muke walakin na kun fatantum anfusakum ku kuka fitini kawunanku kuka ɗauko munafunci da gulma da kinibibi da gutsurutsoma da yawo da maganganu da annamimanci fatantum anfusakum fatarabbastum sai kuka ja da baya wartabtum sai kuka yi shakka bayan da kuna da imani da yakini wa gharratkumul amaniyu gurace gurace na duniya suka ruɗe ku hatta ja'a amrullah har sai da al'amarin Allah ya zo shi ne almautu wa gharrakum billahi al-gharuru kuma mai rudi ya rude ku gharuru ash-shaytanu gharuru ita duniya gharuru dukiya mata su ma gharuru ne ina fata mun fahimta wa gharrakum billahi al-gharur wannan jama'a waɗannan ayoyi wallahi suna nuna mana mu musulmi sai mun wa'azantu sai mun yi kokari mun ma kanmu tattali na ayyuka da da su Allah zai kalle mu yayi mana rahama a ranar lahira mata ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah malamai ɗalibai shugabanni mabiya 'yan kasuwa ma'aikata gwamnati 'yan mata samari matasa kowa ya ji tsoron Allah jama'a kowa ya ji tsoron Allah واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون anan za mu saurara jama'a lokaci ya ƙure sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi allazina ya ayyuhal lazina amanu idza tadayantum bidainin atwalu ayatin fi kitabillahi alal itlaq sun saurara annan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin